To, wa barka ku zama masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. Jama'a muna tare da Mulana Shek Abbas Sadauki akan wannan layi da za mu ci gaba da karatun sa halka ta bakwai kenan da ya ɗauko da wayar ma'ani a mahangan yan izala imana yanda aka fahimci haka to jama'a yau dare yayi sosai gaskiya ba za mu ja malam da tsawo haka ba kisa za mu fara saka yabona na sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya ba za mu wuce haka ba ma na minti ɗaya biyu mu dawo mu mukaddima na minti biyu insha Allah sha ya mana karatu
يا رسول الله يا خير البشر يا إمام أسي يا زين الخبر يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح الصور يا بذور الدين يا باق الندى يا معاني الحق يا سير الصور يا نبي الأنبياء يا سيدا هب كل الفخر والمات العبر يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القرآن يا مرد الكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي أمرنا الدنيا وفي يوم الشرر قد وقفنا كلنا بالبادية سمعا تعطيك يا خير الحير نبتغي من طيرك الحامي علا وعلوما وسلوكا للحفر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني حميدا ومن بالفكر مر وفتوحا وجراحا دائما يمنع الألباب أن لا يتضرر وضيوفا حاصلات يوحنا يا رسول الله يا من عن تبر يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا
To, a masha Allah, masha Allah, to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a muna tare da Shak Malam Abbas Sadauki akan wannan layi da zai ci gaba da karatu nan mai tace jawahir ma'ani a mahangan ɗan Izala da ya fara ina gani shekara biyu kenan da baya wanda Malam Abbas Sadauki ya fara amma wannan da ya sake dawowa da aka sake masa mai suna take cewa mahanga yan izala halkan ta bakwai ke da da za mu ci gaba da wannan karatu. To, a Malaba Sarauki ya kawo mana zance kowa ya san abin da muke tattaunawa cewa ya nuna mana kan da aka buga jawahir ma'ani da kuma sharaɗi sharadin da Sheikh Jani ya saka kamun ka fahimce ka karanta ka fahimci jawahir ma'ani. To wannan sharuɗa wai guda goma sha ɗaya. to malabar sarki ya karanto muna har mun kai halka ta cikin sharɗin mun kai ta takwas na takwas kenan ba mu sana takwas ba da ya tsaya akan kashi to akan kashi sai kai kai da kake jijiya yau kusa ga an zana jawari ma'ani kaga ana maganganu akan shak ibn taymiya malabar sarki ko yana reference ne saboda shak ibn taymiya ya zo shekara da shekaru baya baya baya sannan ma shehu tijjani to shi aka samu shek ibn taymiya shine shugaba bimana a bimana bangaren ahli sunna na izala bimana shine shugaban su to yau da yake kamantawa cewa kama a yake kwatantawa cewa shek ibn taymiya ai yayi ma sa'annan ma shehu tijjani to wannan yi shek ibn taymiya yayi to shine malam abbas sadauki kaga karatun zai tsaya akan shakar da ke shi sa jama'a kuma mu kasa kunne mu ji me aka zo mana da shi kuma a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سلكي ذاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله آه.
وبركاته Kuwa barkanmu da kasancewa a wannan lokaci ne albarka don ci gaba da karatu na jawahirul ma'ani a mahangar wahabiyawa. Ina gani wannan halka na takwas ne, muke wancan na satin shi ne halka na bakwai.
Ko Ina halka na na takwas takwas ne.
to Wancan akwai editing ya sabon wannan kuma zai zama eight.
okay insha Allah zai Saboda haka yau yau ishirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu 2022 kenan a kuma kamar yadda sarki zaki ya faɗa muna magana ne kan wa'annan ka'idodi wanda shi janar radiyallahu anhu ya sa wa kansa bin su da kuma wanda duk yake almajirin shi ya bi shi akan wa'annan ka'idodin da wanda duk zai bi shi akan su ka idan ka je ka ga wa'annan ka'idodin to da abin da ka ga ya saba da wannan ka'idodin to ba ta ce shi janibar da radiyallahu anhu tsawa an ko a ina ka ganta kuma kowaye ya yi ta in dai ta saba to ba tafiyar shi ki gane bane domin shi ya riga ya fito ya faɗa wa duniya ga yadda tafiyar ta take wannan zai taimakawa wanda yake ne son ya karatu akan shi Tijjani radiyallahu anhu da matafiyarsa da dariƙarsa da kuma irin yadda yake idan mai neman gaskiya ne to da haka in ya je ya ga wannan sai ya ga ya huta da abin da ya je ya gani wani saba da wannan ka'idodin zai ce a wannan ba shi Tijjani ya yi kore haka ya ce ba haka bane ba duk da a ka'idojin kamar yadda muka saba su maganganun sufaye wato wasu maganganu ne da wani lokacin ake yin su indirect ba direct ba za su yi fat magana wanda sakayayyen sako ne karshe su su suke magana kamar yadda kowane wato mutane wasu group of people suke iya samar da wani yare nasu wanda in su suka yi gashi kalman kasanta a yare amma kuma sakon da suka bada din Ah, kai ba za ka gane ba idan ba tare da ah, sun maka sharhi ba misalin haka mutum ya ɗau takarda ta dala ah, ko kuma takarda ta naira dubu a Najeriya in ka bawa mutum ka ce in ga wannan da Allah je ka ka rabo min ita biyu to rabowa biyun nan tana da tu- tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko a datsa ta biyu haka a yaga ta na'am ma'ana ta wannan ba kuma haka ake amma magana ta bi abin da yake nufi in naira dubu ce je ka samu mata ɗari biyar biyar ka samu canji kenan ka raba mai ita biyu ta zama ɗari biyar biyar da biyu abin da yake nufi kenan to yadda aka ga haka a kowane yare a kuka to sufaye suna da wannan yaren wanda biyu ya shigo cikin yaren su na yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa yake cewa wa alam anna lafzul sufiyati takhtalif lafzul sufaye suna wato shafawa fa yi kuna alfazahum ala ah, ibaratin haka dai wani nasi makamancin wannan suna cikin ibarorin su akan wasu lafazai wanda suke masu rikici da rumuz na su sakayayyen sako yace fa man lam yadilhum ala tahqiq wanda duk da shiga ya zuwa da su bisa tabbaci ba ya tabbatar da ni ke fara raja an yi wa khatim wa asirin zai dawo daga wajen sufa yana tabbatse a tsararre saboda zai dinga daukan maganganun su yana musu ah, fassara ta gatari wadda ba haka suke nufi ba yana musu kazafi yana musu kayi in kana so ka san su faye je ka ka zauna da su ka ji a suke yin magana sannan ka gane maganar su to amma ba laifi ba ne tunda an samu waɗanda su yanzu ba za su bi wannan shawarar ba ba za su je su zauna da su bayan ba kuma suna ɗauko littattafan su baye suna zuwa platform daban-daban suna gaya wa mutane cewa su faye sun yi kafirci a nan sun yi bid'a a nan sun yi kaza a nan kenan mu ma sai muka ga ya dace mu dinga ɗauko wannan abubuwa muna yi wa mutane sharhin su ah, da Qur'ani da hadisi sannan da maganganun malamai sannan har su kansu ibn Taymiyyah da na abin da ɗauko sai mu zo mu shari da maganganun su wannan zai sa wanda yake neman gaskiya ya gane magana ta gaskiya a matsalan da muke rigima da yan iyala duka matsala ce ta kashi wato an tattare ilimi guri guda an ce iya Qur'ani da hadisi kawai shi kenan shi ne abin da za a yi ko me za a yi a ce kawo aya kawo hadisi to aya kuma da hadisin idan ka kawo sai a ce a wato ai fahimtar iya ta wani ake shi da fahimtar wani iya fahimtar salafus salih sai tabi ai da tabi tabi ina da idan ka kawo ayat da hadisi a ce ka kawo wani sahabi da ya fassara ta a haka ko ka kawo wani kaza da ya fassara a haka da wayi wanda shi aka takaice ilimin qur'ani shi kansa wanda qur'ani ya fi karfin wasu mutane a wani zamani a surin a shi to da haka wannan yasa aka samu matsala akan ilimin kashi ilmul kashi din nan shi kuma ilimi ne qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi ba wani abu ne wanda yake korarre ba qur'ani da hadisi ya tabbatar da kashi kashi din nan kuma kamar da muke faɗa mataki mataki ne mataki mataki ne ilimin addini mataki mataki ne akwai ilimin musulunci ilimin fiqh akwai ilimin imani ilimin aqida akwai ilimin ihsani shine ilimin kashi din nan makaman nan na musulunci guda uku ne akwai makamul islam akwai makamul iman akwai makamul ihsan kowane makaman nan tana da irin ilimin su kuma tana da irin tafiyar shi maganar makamul ihsan in an zo nan ba wai maganar a bude maka littafi da gani bane ba wai maganar a biya ma ka ji bane an ka zo wannan ilimin ka kuma to ya koma ilhama sai za a dinga maka kai sai za ka dinga karen ilimi Allah zai dinga kinta maka ilimi illa iyaka ilimin da aka kinta maka zai zamo wato a ma'auninsa a auna shi da alkur'ani da hadisi kada ya saba ko da an ma ilhama ka kai wannan matakin ko da an ma wannan to amma dai ka auna da qur'ani da hadisi saboda haka to wannan ilimin na kashi na makamu isa shine mafi yawan yan izala ba su yarda da shi ba to shi ne muke tsayawa muke gaya musu cewa wannan ilimin shi ya ta mana sabani tsakaninmu da su saboda za su ga magana in suka ga magana sai su ce to sai an je an ɗauko ta an kawo ta a hadisi misali yanzu misali an ce salatul fati wanda ya karanta shi zai samu falala zai samu falala kaza sai a ce a kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta salatul fati zai samu falala kaza zai samu falala kaza ai ba to kaga wannan yana nuna cewa ba su yarda da ilimin kashi ba to idan suka yi haka sai mu ce musu to kuma da za ku dawo ba wai shehu tijani ne kaɗai radiyallahu anhu suka sami wani wata addu'a ta hanyar kashifi suka faɗi falastalarsa ba ba shi kaɗai ba ne ibn zayyid al-adani ba yana da wata addu'a wanda ita wannan addu'ar kuma ta hanyar kashifi aka samu ta kuma aka faɗi falalanta aka faɗi lalanta kuma ibn zayyid ma ya tabbatar da haka yace a dinga yi misali ya yi ya qayyim la ilaha illa anta wannan zikirin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ibn taymiyyah al-harrani shine yake yin ya faɗa adadi kamar yadda a wajiba muka zikiran adadi shi ma yau na ta adadi bayan adadi da ya kuma kamar yadda muka sa wa zilali mun tafi shau tijani safa da yamma shi ma haka ya sa wani haka lokaci ya fi ga lokacin da za a dinga yi kamar yadda ga wani da za ka samu kai wajiba
wato shek ibn taymiya shi ma yana nashi yana lazimi ke yana nashi ne kaman mai suna wazifa shi ma yana wazifa kenan
ba yana da wazifarsa yana da wazifarsa wanda yake kullum ba fashi kuma ɗan izala sun san haka ita ce wannan sun sani wallahi sun sani na'am sun sani sai dai ba mamaki yanzu daga baya baya ne da aka fara samun wayannan fejika feji na ku aka fara fitowa ake wannan karatu suka aka fito da abin suka sani ba mamaki daga baya ba su sani ba amma dai ba dakka akwai ta yanzu dai kam sun sani in da san ma ba su sani ba amma dai zuwan fejin nan aka so sun sani na'am ya maulana sun san akwai ta ya hayya ya ilaha illa an lazumin kiran ya ce a dinga yin sa kafa yace yana yin sa kafa 41
ah kafa 41 yayi yake adadi kaman kan da ƴan ɗari ku ke yi na suka sa masa safe da rana ko kuma a'a shi ma yayi nashi
shi ma ya sa adadin adadin shi ne 41 oh okay ka ji adadi sannan ya sa mishi ya sa mishi tayar lo-
mm lokacin shi ne a shi tsakanin idan kai raka a tarin fajiri na'am
to kafin ka da asuba ka karanta shi a wannan tayar din mm
na fata ka ka fahimta sosai sosai sosai raka'o'i biyu to kana yin raka'o'i biyun nan to kafin a ka da asuba kai kokari ka ga ya ayyu ya qayyumu la ilaha illa anta kafa 41
mm na'am
to idan sai kuma ya faɗi falala me ya falala yace falala shine wanda duk yake wannan Allah zai raya zuciyarsa zuciyarsa ba za ta mutu ba
na'am
to wannan duka da adadin da lokacin da falalan babu inda za ka samu ta a Qur'ani ko a hadisi
na'am
yawwa babu inda za ka samu ta a Qur'ani ko a hadisi da nassi sarihi kamar yadda suke gaban babu inda za ka samu su su bara babu shi to kaga kenan idan dai ibnu taymiya yana wannan to me zai sa kuma ku zo kuna zagin wasu dan sun yi? a ce ko yan bid'a ne in dai wannan in dai yin istighfari salatu annabi la ilaha illallah sai salatin da sigar da kai in dai wannan zai zama bid'a to ibnu taymiya da wannan shi ma ya zama dan bid'a in dai wannan bid'a ne to shi ma ibnu taymiya dan bid'a ne babu a qur'ani babu a hadisi babu a a kaulin sahabbai kai bari ma idan aka ji hanyar asalin inda aka samo zikirin za ka samu irin hanyar da sufaye suke bi su karɓo ne shi ma aka ba aka karɓo kuma ya yadda ya karɓa yake yi.
a shai shai ya kuri hanyar da Ai sufaye kuwa.
suka bi suka karbo lazimi Mm.
da ake cewa a wannan hanya bai da kyan kafirci Mm.
kana nufin shi hanyar da shafi Barai.
duniya shi ma ya bi kenan ya karbo lazimin shi Wa- wa- wa- Wani waliyi ne ya ya- ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ba ni lazumin da zan dinga yi ina yi zuciyata ba za ta mutu ba. to sai annabi ya bashi wannan a mafarki ya bashi ya ayyu ya qayyimu la ilaha illa anta 41 tsakanin alfijir da da asuba ya dinga yi a shi kenan ya barka yana to silsilan kenan shi ma ibnu taymiya a nan ya gano ya dauko yake kuma wurin nan kuma aka ba shi shi ya ibnu taymiya kaman kanda wurin nan kuma aka ba shi kaman kanda na ɗarika ake wazifa da lazimi kaman kanda suka ce shi ibnu taymiya yana yi kuma aka raba masa yawa safe rana dare kuma da adadi da komi kaman daidai na ɗarika shi ma shi ibnu taymiya shi ma yana wannan wazifan haka
haka yake yi shi amma ba shi aka ba da harin ba wani aka ba shi kuma ya gani ya dauka kaga ya yake ke na shi kuma wancan din da aka ba annabi ne ya bashi a mafarki
Mm, amma a annabi ya ba- zahirin nassin hadisi na'am mafarki eh a zai tsakin hadisi ba za ka gan shi ba to duk irin wayannan ababe akwai su amma duk suka aka zo aka hargitsa al'amura aka musanta su ake ce ba haka ba kaza kaza ga malaman su su suna yi na ga kasbin nan abin da yake faruwa shi shi ilimin addini akwai wata daraja ita darajar kasbin nan ita ake cewa darajar yaqini kan zaki na'am na'am haka ake daraja ɗaya wato sakankan cewa kiya
sai ina mu koma wannan littafin darajar ibn al-qayyim yaqini al-jawziya akwai bambanci tsakanin darajar yaki da kuma ilmul yakin nan akwai Mhm.
bambanci tsakani
eh shi shi yakinin an ce akwai ilmul yakin okay akwai ainul yakin akwai aqul yakin abu uku ne na
ilmul yakin ainul yakin aqul yakin sarki zaki na'am
akwai abinda akwai darajar da mutum yake kai galibi idan mutum yana darajar makamin musulunci islam din nan na
to galibi wasu abubuwan da ake faɗa bai yadda da su ɗari bisa ɗari ba mm
sai ya hau makamin imani na'am sannan yake samun da ta yadda da abubuwa sosai da abubuwan da ake faɗa na mugayyaba da waye ya ji ya yadda
na ka fahimce ni sarki ya na yanzu zan na baki misali warawara to mm akwai darajar da ake kaiwa ai din nan misali in ka kai wannan darajar shi kuma baka bukata a kama aya ko aji kawai abu kaza ka san haka eh ko da aya ko ba ba ba yadda akwai wannan darajar kuma an tafi ibn qayyim za mu kawo misalin to su da suka tashi sai aka ta aka sake ilimi ya imani kawai ma'ana iyaka yadda kawai na yadda na
to akwai darajar da take gaba bayan yadda akwai a buɗe mun gani misali abin da ake faɗa mun to ka kai darajar da ka yadda bayan ka yadda kuma sai a bude ma ka gani a nuna ba yanzu misali sai kana da ɗan uwa yayan ka sai yake cewa eh, ina da wani ina da dala miliyan ɗaya dala miliyan ɗaya to kai ka san shi misali kuma ka san ba zai asalin da kai da shi ba zai gaya ma zancen da ba haka ba sai ke maka yana da dala miliyan ɗaya kawai me za ka yi sai ka yadda sai ka yadda Na'am.
yana da ita saboda ka san ba zai gasta ma da ba haka ba Haka ne.
to da ya sa maka haka ba mamaki sai zo gaban jama'a sai ya faɗa ya ce yana da dala miliyan ɗaya kawai sai a samu wasu a ciki kai kana zaune a gurin sai wasu daga mutane sai su dinga ƙarya ne na ya ga wata dala miliyan ɗaya nan ran nan ya zo motar shi ta lalace naira kaza ne gyara ya kasa badawa ran nan ake bin sa bashi a guri kaza aka yi mai tsaka to da suke wannan magana Eh.
ka ga dai kai ka san da wuya kwane kuke faɗa abin da ba haka ba har kawai ce kaza to wannan maganar da za su ce ta kai sa maka dan Shakku.
dan kokanto sai ka kuma kana tunanin to ba haka ne ba ba kuma wani kuma yana da gaskiya ba yana da baya ga yin abin da ba amma baka da to da ka shiga cikin wannan tarar gidin haka kawai da ka shiga ɗaki kun shiga ɗaki kai da shi kawai sai ya ɗauko maka eh, hanka wato dala miliyan ɗaya ya ce ta sai ya nuna maka yace gasa Mm.
bar ba mamaki ba sai irgo wasu daga ciki yace kai ma ga naka ya ba su ka kyauta sai ba da ciki ya kai ma rike ka je ka sai wani abun ko ka je kai wani hidimar to yanzu da Allah in ka fita waje sai wasu ka dinga cewa ai dan uwan ka yayi ƙarya yake yana da dala biliyan ai dan dan Allah kai akwai wanda zai zo ya girki za ka tafi cewa baka yadda ba Ah, san san san domin kai ka gani ka kuma karbi.
to wallahi to yadda ka ji hakan nan duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani na gaibu da abubuwa da za su faru a kiyama da waye da waye wallahi akwai wanda suke ji a ransu yadda ka ga dan uwan nan naka ya nuna maka wannan dala din ka gani ka yadda to duk abin da Allah yake faɗa na kiyama da abin da za a yi da waye da waye su ma sun yarda da wannan ba wanda zai jirgira su in duk duniya za ta bar Allah su ba za su bar Allah ba saboda sun kai wannan darajar ce to su sufaye wannan darajar suke so mutane su a yadda da Allah darajar yakini wato darajar sakankan cewa ba wai maganar wai imani yadda ba na yadda a bayan ka yadda ka sakankan ce abin nan da ka yadda da shi fa haka yake in duk duniya za ta haɗu ba haka bane ba kai ba za ka girgiza ba
Na'am.
amma mu mu kalli abin da ibnu al-qayyim za a sha mamaki wannan littafin ibnu al-qayyim da tsakko alwajin ibnu al-qayyim wato madarijus salikin kenan idan aka koma juz'i na biyu shafi na ɗari da ishirin da tara yana cewa fasulun ya ce wato fasuli ke addarjus kala yace addarjus sani a ainihin listini wa huwa al-mubni bil istidlal an al-istidlal wa an al-khabar bil iyad wa khalq ash-shuhud ijaban ilmi wannan maganar shi harbi ce wadda shi malam ibn al-qayyim yake wa sharhi yace daraja ta biyu ita ce darajar ainul yaqini yace ita darajar ainul yaqini shi tana wadatarwa da dalili bisa kafa dalili ga dalilin ya fito kararaba sai an zo an kama maka dalilin ba dan gashi ya fito ka ji shi wa anil khabari bil iyali kuma ita wannan daraja in ka zo ta ainul yaqini tana wadatar da kai ga barin a baka labari dan ga abin ka gani kuru-kuru ka a gaya maka ga shi ka gani wa harki shuhudi dabal ilmi kuma ga abin kuru-kuru ta sa ka keta shamakin ilimi ba sai ka yanzu sanin ka na gani ne kuru-kuru ba wai na na sani ne kawai ya sani to da ya faɗa haka sai ya ce zai bambanta tsakanin ilimin yaƙini da aibul yaƙini me bambanci tsakanin ilimin yaƙini da aibul yaƙini sai ce bambanci tsakanin ilmin yaqini da ainihin yaqini kal farqi bayna al khabr as sadiq wal iyani bambanci ne kamar tsakanin labarin da yake ne da gaske da kuma gani kuku wancan dan uwana ka da yake maka yana da miliyan na dala labari ne na gaskiya kai abunka saboda ka san me gaskiya ne Na'am.
sai ya ɗauko nuna da da ido. Shin da labarin can da ya baka da nuna ba da ya da ido zai zama iri ɗaya ne a a akwai bambanci kaga akwai akwai bambanci to da haka kaga wannan da ka gani na biyun ya nuna mu ka gani to shi ake cewa ainul yaqin shi kuma wancan da ya baka labari shi ake cewa ilmul yaqin Na'am.
ka ta kankance dan uwanka gaskiya ne ba zai gaya ma abin da ba haka ba to ilimi kenan wannan ilimi ne. wannan kuma da yazo ya nuna maka ya nuna maka shine ilmul yaqin sai yace wa haqqul yaqin fawqa hada haqqul yaqin kuma saman wannan Mm.
haƙƙu ne kiri kuma gaba yake da ayi da kiri har yau da ɗan uwanka yake maka yana da miliyan bai ta dala ka yadda sai zo ya ɗauko ya nuna maka ya ce ka danta har yau wani zai iya zuwa ya sa ma kokonto duk da ya nuna maka kokonton da ya sa maka sai ce to kawai dan ya nuna maka dala dala mai ta ka ce ka sani ko ta ka ce ka sani ko an kyansa aka yi da ita ka sani ko Gaskiya. Na'am, na'am.
kaga har yau akwai wanda zai iya- iya iya sa maka kokonto akan haka Sosai to shi sosai.
kenan tashi a gaban da ya tashi a gabanka akwai wata mota da da yake ciniki da mana yake cinikin da zai siya kawai a cikin dala miliyan ɗin nan sai ya ware wasu kuɗi a ciki sai ya ba wa wanda ya zo siyan motar ne yake ga shi ingo kuɗin a kawo motar nan a turo min da ita sai aka turo motar nan sai kuma ware wasu kuɗi yace gidan nan da nake cinikin sa na guri kaza ta yi kai ya sa ma akan harkar yan gidan sai ya ɗau kuɗin ya ce nawa suka ce kaza suka ce ke ungwa a je a kai musu da ya ce sai ce sai ya cire kai ma wani abu sai ya ba ka ya ce kai ma ka ce mun za ka yi gyaran gida ne ko za ka yi waye to ungwa wannan ka ɗauka ta je ka yi gyaran gidan Na'am.
to wannan haƙƙu ne ƙi ne haƙƙu ne ƙi ne kenan.
Na'am.
ka tabbatar kuɗi wannan shi ne kule ne shi ko ba wani kokon to da za a sa maka a ciki ga mota ta zo ga gida an siya ya shiga ya tare kai ma ga kuɗi ya ba ka je ka gyaran gida ya ce ka ba wani ma ka ba wani ya fatar da su a gabanka kuma ba wani abu da ya biyo baya wannan haƙƙul yaqini kenan ba kuma wani kokonto da za a zo a sa maka akan wannan to yadda ka ga haka haka addinin musulunci yake akwai darajar da ake zuwa ta yaƙinin nan a samu ilmin yaƙini a samu ainihin yaƙini a samu haƙƙul yaƙini wannan yaƙinin guda uku duk sunansa kashi ake ce masa Na'am.
sau da aka ce shi ibn qayyim sai yace wa qad masaltul maratib salasata liman akbaraka yace na ba na misalta waɗannan darajojin guda uku da wanda zai baka labari ya ce mata yana da zuma kai ko ba ka kokon cikin gaskiyarsa da ya tashi kuma bayan ya yana da zuma ta haife yana da zuma da ya tashi sun ma a raka iya wuce ya ɗauko zuman da ya nuna masa ya ce ina zuman da kace maka ina da ita sai kace ya ce ce ka ganta nan bas dace kila ce ka ƙara sakankan cewa ka samu ayi da shi ne sannan kuma ya ɗiba maka zuman ne ya ce in gwa shaka ji zuma ce ba wani abu bane ba dan duk da ka gaishe din zai iya zama wani abu ne ko wani magani aka jika ko wani abu ne ba zuman bane ka da zuman amma da ya tashi ya ɗiba maka ya baka sai ka ɗanɗana ya kaji zuwa ne ba ka da kukwancin cewar wannan zuwa ta shirke na hakuli shi ne haka Na'am.
to yadda ka ga haka haka addinin musulunci yake Hmm.
akwai bayin Allah da suke kaiwa mataki yanzu na annabi Ibrahim alaihi salam annabi ne ya yi imani da Allah ya yarda cewar Allah yana raya matattu duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi amma sai ya nemi a nuna mai hakku ai mai hakku ya a nuna mai hakku ne kin sai shi ya ubangiji a gwada mun idan ya kake raya matattu Hmm.
sai Allah ya mai raya baka yadda bane baka yadda na raya bane sai ce na yadda ya ubangiji ina so in- wato in samu dumani na wannan dumani nan bukami ne Na'am.
in hau wannan mukami na na na na na na na na na na hakku da shi a gwada mu gani duri na yadda yadda da babu kokonto a cikin su cewa Allah tabaraka wa ta'ala na ba abu amma mukami yake nema ya gwada matsayinsa gurin Allah da yadda yake shi kan da su ne da abin da yake a bisa ana mushi Na'am.
to tun da kuma mukamin sa ne yake yake sai Allah yake bi kenan ka je ka samu tsuntsaye guda hudu ka je duk ka yayyanka su in ka yayyanka su ka daddatse kansu ka rike kawunan su a hannunka naman naman tsuntsayen guda hudu ka dake su ka dake su ka haɗe su guri guda ka dake su ka dake su su ka haɗe da junan su ka kasa su ka kasa su gida hudu akan duko da dutse ka daddora in ka daddora sai ka zo ka rike kowanne ya ka kira shi ka rike kan kowanne in ka rike kan zakara ya ka ce zakara ka tsaya ka ga me zai faru idan ya rike kan zakara kawai sai na zakara ya dinga tattasowa daga ko'ina da gashinsa da jininsa da bai sai ya haɗe sai ya haɗe sai zo ya tsaya wa sai ya da ya zo na makan kawai sai zakara ya tashi sai ya kara sai ya kara da haka duka tsuntsayen nan guda huɗu haka annabi Ibrahim ya mutu alaihi musallam wannan shi ake cewa hakku ne kuma shi ne tushi da bayin Allah suke faɗa kashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ne wa bayinsa amma abin da zai ƙara mana wato lamar matsala zai yi wadda shi kullum sai ka ga an ce a kyautata zato ko ana zato a'a akwai yakini akwai abin da ba zato bane ba yake a'a yakini ne haka yake abu sakankan cewa ne yadda aka faɗa haka yake saboda bayan Allah suna da hanyoyin da suke samun yakinin nan in ma mafarki wa'in ma wato kasbi ilimi na ilhama Allah ya sanar wa'in ma ma ya turo maka da mala'ika ya gaya maka wannan ayoyin guda uku suna nan sunna ta tabbatar da su ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbatar da su cewa arewa bayin Allah ana sanar da bayin Allah ilimi ta wannan hanyoyi in ma mafarki mafarki kan ba abun wasa ba bayan Allah ba sa wasa da mafarki su wanda suka da mafarki wa'in ma ilhama wa'in ma kuma wato mala'ika ya zo ya sanar da kai wani ilimi daga Allah kai tsaye wannan ba kafiya ce ta annabta ba kullum muna faɗa zuwan mala'ika ga mutum ba kafiya ce ta annabta ba kuma kofar zuwan mala'ika wa mutum har yau kofar nan tana nan a buɗe ba wanda ya kulle ta Allah bai kulle ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kulle ta ba dan haka babu wani malami komai tsafaita su da zai kulle ta in ya kulle ta sai dai ya kulle ta da son zuciya ba da Qur'ani ba ba da hadisi ba da haka waɗannan hanyoyin guda uku su ne hanyoyi na yakin waɗanda bayan Allah suka samu abu ta hanyar su musamman guda biyu din nan ilhama wanda take sadika wadda an gwada ta da Qur'ani da hadisi ya tabbata da kuma Allah ya musu tashbihi su ga mala'ika duk nan ga mala'ika ya sa maka cewa shi daga Allah Allah ya turo shi ya ce kai kana cikin bayin Allah ne ko kana cikin wanda Allah yake zan saboda yan aiki iri kaza da kake yi wannan an yi wa na baya don haka abin da aka yi wa na baya ba a ce ba za a ƙara yi ba tun da abu ne wanda yake da haka nawawi a ƙarƙashin hadisin wanda ya ziyarci dan uwansa ya ga mala'ikan nan sai ya ce wa fiye a cikin hadisin za mu fahimci annal annal adabi ni da kadiyar wayar mala'ikan yan adam za su ke ganin da haka sabbai duk sun ga mala'iku sabbai kuma waliyai ne ba annabawa ba ne ganin su mala'iku samun ilimin su gurin mala'iku wannan duk bai mai da su annabawa ba a suna nan a matsayin bayan Allah amma dai bukari ne suka hau
Ok, sai sahabbai wasu su suka ga mala'ikai ko dai sahabbai duka su sun ga mala'ika.
Wasu daga cikin sahabbai, wasu daga cikin sahabbai sun ga mala'ika. Eh, wasu da ba sun ga mala'ika. Har Jibril da duk sun gan shi, aika Jibril ne zuwa tawaye. Duk sun ga gan shi, sun yana zaune, suna suna zaune da shugaba ya zo an buɗe idan su sun gan shi, ya yi magana sai Annabi kun ya sanar da su cewa Jibril ne wannan dai Jibril da ake faɗa kun gan shi ne. Jibiri ke faɗa kun gan shi ne. Saboda haka idan mun zo a karatu wato alamun misal, duniyar misali, wani karatu ne ya yi shi cewa duniyar misali, ina ne alamun misal? Me alaƙan wannan duniyar tamu da ita wancan duniyar ta alamun misal? Shin dan wannan duniyar zai iya shiga alamin misal ko kuma zai iya hango abin da ke faruwa a alamin misal a bacci ko a farke? idan mun zo wannan shin kuma za ka iya ƙididduguwa kana alamin misal ɗin ya zama a ganka a guri kaza a guri kaza a guri kaza a guri kaza shi zai iya yiwa domin wanda za a ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce ana ganin shi to wani ya gan shi wani ya to ta yaya kuma wani an ce ya bayyana abu kaza ya bayyana abu kaza ya bayyana to shin yaya wannan al'amari misali misali yanzu mala'ika jibril alaihi salam an gaya mana a riwaya a hadisi fuka cikin ɗari shida fuka-fuki kwaya ɗari shida yake da su amma guda biyu ya buɗe fuka-fukan nan guda biyu ya buɗe a duniya ya toshe gabas da yamma guda biyu a cikin ɗari shida sau da haka da ya buɗe su ya toshe duniya gaba ɗaya ba inda rana za ta fito sabda bi mal mashriq wal maghrib to amma biyu kawai eh a kawai ya ce biyu kawai ya duniya
karfa duniya gaba ɗayan ta ba inda za ka ga hasken rana to amma mun ji kuma wannan jibrilin da yake da fuka-fuki kwaya ɗari shida sarki zaki na'am an ce kuma ga shi ya shiga masallacin annabi eh akwai mamaki Ya. ya ya fito da kan kunyoyinsa ya san ya haɗa gwiwoyinsa da gwiwoyinsa ya yi magana ya ce ya rabu ga shi an gan shi to wai ina jibrilin nan mai fuka-fuki ɗari shida yake yana ta na'am ina fuka-fukan
mm
kan inda aka ganshi da fuka fuki ɗari guda ɗari shidan nan ya bude su ina ne sannan wannan guda biyun ina ne sannan yaya ake wannan halittar kuma da ya zo da ita ita kuma yaya ake yaya ake san da ya koma wannan halittar ita kuma wannan halittar tana ina ga masu tambayar ta'addudi a ce abu ya ki duddugu sannan annabi yusufa alaihi salam lokacin da zaliha matar sarki ta neme shi yace a a- a- Allah ya ce wato walaqad ammadi wa ammadi hadi aka ce laula an ra'a burhanin akwai wata aya akwai wata dalilai da Allah ya gwada masa wanda wannan dalilan da Allah ya gwada masa ba za su bar annabi Yusufa ya aikata abin da zalika take neman shi da shi ba to a cikin malaman tafsiri a duba a tafsirai sai aka ce mustila lahu yaqub annabi yaqub ya gani a gurin a misra to da ya ga annabi yaquba nan ina kuma annabi yaquba da yake can gida wanda yake ta neman annabi yusuf da kuka ke ana annabi yusuf la tallahi ta tau ta kuru za ta ta kuna harkar alƙa kula da ina yake nan kuma wannan da aka nuna masa a misra din shi kuma waye shi kuma yaquba ne ya kamar salamai to wancan kuma na gida kuma wanne ne ya aka yi kasuwa annabi yaquba ya biyu ga wani a gida ga wani a misra ko ko yaya abu
akwai mamaki na'am to to wannan abibu ba shi in mun zo karatun ganin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, a fili da ake bada to in mun zo wannan zamu bassa da wannan matsalar alamul nisa wannan duniyar misalin ya hujjar da take a Qur'ani da hadisi yaya kuma al'amuran da suke tafiya akwai ba ilimi ba abinda mutum kawai ya sani ya shi kadai ne ilimi ba duk abinda ka sani akwai wasu ilimin kuma da sun koyar maka wanda kai baka san su ba to da ka kakkara maka to ka kanka ka ce kai abin da baka sani ba ko abin da baka gani ba ko abin da baka yarda da shi ba kawai ba ba gaskiya bane da haka bane wannan waduwa da da abin da kake tunani da abin da mutum yake tunani to ya san wani abu ne abubuwa sun buyan masa da yawa da haka a nan ibn qayyim al-jawziya a cikin madarij saliki a shafi na ɗari da ashirin da hudu sai ke cewa wa min manazili iyaka na abudu wa iyaka na tsayi daga ma- matakai na iyaka na abudu wa iyaka na tsayi akwai manzilatul yaqin manzila ta kusankan cewa sai ke magana me manzilatul yaqin sai ce huwa min al-imani bi manzilatul ruhi min al-jasad shi yaqini matsayinsa in zaka kwatanta shi da imani kamar jiki ne da rai imani shine jiki yaqini kuma shine rai
na'am kaga kenan ita yaqini imani ba za a same shi da rai ba haka ne na'am
yau sai ce wa bihi tafadal al arifuna ko tafadul al arif eh wa bihi tafadal al arifuna ya fi kyau da shi ne arife suka fifici junan su.
mm ma'ana da yaqini ka ce abu ya faɗa ko ba islam ba ba iman ba manzila ce yaqini ita ce manzilatul isa yace da shi ne masana Allah suke bibitayya gwargwadon ne kilinka sakankancewarka da yadda da Allah gwargwadon matsayinka gwargwadon darajarka gurin Allah sai ce wa fi talafasa talafi suna a cikin yakini ne ake masu gasa suke gasa suke rigin je to kakka wuce ni kak bari ka wuce ni kawa ba ka so in wuce ka ni ba na so ka wuce haka ne yace wa ilayhi shambar amilu izuwa ya irin ne ba masu aiki suke zage dantse ya aiki dan su kai matsayin yake Mm.
da abin da sufaye suke na horar ce da jaye-jaye a yi salati dubu kaza a yi lala kaza a yi wane kaza duk abin da suke nema su samu wannan yakinin su fita daga kokonto su samu imani su samu yakini ta kankancewa duk abin da yake gudanawa abin da suke kira sai ce wa amalul qauli illa ma kana alai aikin sufaye na'am duk akan yakini ne duk abin da kaga suna yi sai ce wa isharatuhum wa isharati kulluha ilayhi duk wasu isharorin su da suke yi to akan yakini to ta yaya mutum bai zo ma- matakin ba zai dinga gane isharorin su ga ibn qayyim yana cewa isharorin su da suke akan yakini suke yi wa iza tazawwada sabru bil yaqini idan hakuri ya aure da yaqini walada bainahuma ko wulida bainahuma usulul iman walada bainahuma usulul imamati din wulida din zai fi kyau wato sai a haifa tabbatuwar jagoranci shugabanci a addini inda aka ce ga hakuri ga kuma yaqini in suka haɗu suka yi aure ibn al-qayyim yace to la budda zaka ga mutum ya zama shugaba cikin addini ba shakka Allahu akbar
قال الله تعالى الله تعالى ya ce wa bi qawlihi yutadal mutaduna da fadin Allah ne ake shirya masu shirya yace wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar muka sanya jagorori daga cikin su da suke shiriwa da umarnin mu yayin da suka yi hakuri na'am suke shiriwa da umarnin mu yayin da suka yi hakuri kaga sakankan cewa da hakuri sai suka haɗu to Allah ne kan ya fi kula go jagorori a addini sai Allah ya ce wa kanu bi ayati na yuqinuna sun kasance sun sakankance da ayoyin mu da abin da muke faɗa ya kiyar ba imani ba ba iya yadda ba a'a sakankancewa suke yadda ka ga na an nuna maka abu ka gani ka tabbatar to haka suke na'am a wani kokonto a kan haka sai ce wa kasta subhanahu a'la al-yaqini bil intifa'i bil ayati wal barayat Allah a Qur'ani ya ke banci masu yaqini ya ke banci da cewa su suke fa'idanta su suke amfanuwa da ayoyi da dalilai wa huwa sabul ayi ya la yake wa fil ardi ayatun lil mu'minina a kasan mu nan kasa da muka shimfiɗa da Allah akwai ayoyi da dalilai na ikon mu wanda suke nuni a tsakaitakan amma ga wa da yake lulumuki na ga masu sakankancewa masu ilimin yakini masu yakini haka ba kowa ne yake da yakini ba sai wa kasta alal yakini bil huda wal fala Allah yake banci su masu yakini da shari'a da rabota min bainal alami alamina a tsakanin talikai gaba daya sai yace wallahi la yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna wanda ke sakankan ciki ba da gaskiya da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar gabaninka kuma sun sakankance kiyama ba sun yarda ba ba sun yi imani da kiyama a sun sakankance ba su kokonto ko kaɗan za a kai shi kiyama ula'ika waɗannan wanda aka sifanta da abin da ya gada ta dinnan ala hudan min rabbihim sun tabbata kan shari'a daga ubangijin su wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu sannan wa akbar an ahli nar ya lan yakunu min ahli ila Allah ya bada labarin dan wuta cewa su abin da za su shiga wuta ba zama cikin ahli yake ba ba za cikin wanda suka ahli yake wanda suka samu wannan yake da na kan cewa wa idza qila inna wa'ada Allah haqqun sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a in tazunnu illa zanna wa ma nahnu mustaqim in kuka ce da su alƙawarin Allah fa gaskiya ne kiyama babu kokonto cikin ta sai ka ji suna cewa mu ba mu san meye kiyama mu dai kawai da su muke muna dai ba inna lillahi wa inna kawai dai muna da su da to muke wa ma la hadu mustajin mu sakankance ba kiyama ba ba mu sakankance ba muna dai zakan haka amma ba mu sakankance Mm.
kika akwai makamin wallu makamin zato zuwa ita ce ai zato ya ake ana zato wai yau tijani muna zaton a sai dai a zata a ce wai ana zaton mutumin Allah ne ko kuma a ce shi bara ana zaton wali ne ba wai a kankanci a ce wai wai wali ne wai ko shi yau tijani wai a ce an sakan ka wai ana ta zato a kenan ka rusa wannan ilimin ne yake kenan hanyoyin da ake samuka na rubiya da ilhama da kashifi ganin mala'ika ka rushe wannan bayan kuma Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun tabbatar da waɗannan abubuwan wannan ilimin ana samu su ta waɗannan wato hanyoyi sai da haka ƴan wuta su shiga wuta ne saboda sun ce wai ba su sakantance ba su dai ga su suke sai shi ibn al-qayyim yace fa yakinu ruwa amali qulub shi yakinu shine ruhin ayyukan zukata allati hiya ruhu ahma arwahi allati hiya arwahu a'mal jawari wanda ita kuma zuciya ita ce ran ayyukan da kai ka lura gaba ayyukan mutunci a gaba suke sallah ga bai za ka kana motsawa kai daga hannu kabbara kai ruku'u ka dago kai aikin ga bai haji aikin ga bai to akwai ayyukan zuciya kuma ayyukan zuciya su ne ran aikin gabai domin idan aka yi aikin gaba idan babu zuciya Allah bai karɓa aikin ba idan zuciya ba ta yi tarayya ba ko gaba ta yi aiki a banza Allah ba yanzu ka sa kai ibada kuma na zuciyanka ba Mm.
ta yi ibadan ba Allah ba ya karban ibadanka baya baya so saboda shi Allah zuciya yake kalla yanzu sai mutum ya zo ya- ya ɗau kuɗi yana ta sadaka yana ta bayarwa yana ta bayarwa amma ba a zuciyarsa so yake mutane su yaba mai
Mm. Mm. na'am sai a yaba sai a a a kaza abinda kawai yake so kenan an ya ya to Allah ba ya san wannan aiki kaga ga shi ba ta yi hannu ya ɗauka ya bayar kuma a zahiri musulunci ya yi wannan amma kuma zuciyar shi Allah yake yake kalla shin dan wa kai dan ni kai ko kuma dan ayaba maka kai to a ce dan ayaba ma kai to Allah ba ya san wannan aiki ya rushe a banza ta yi aikin banza ashe kenan aikin banza ashe kenan zuciya ita ce ran aikin gaba in gaba sai aiki in zuciya ba ta karba bai ba ta nufi Allah ba to aikin babu shi
a'a
to ita kuma zuciya yaqini shi ne ranta sakankancewa kenan shi ne ranta shi yake ba ta kuni ta tabbata domin za ta dinga ita zuciya ita ce take dan kokonto tana dan kankawo akan al'amari haka ne ba haka bane haka ne ba haka bane haka ne ba to da an da, da yaqini ya sauka a zuciya sakankancewa to sai ta samu nutsuwa kan abin da ta sa gaba saboda haka sai ta yadda da Allah ɗari bisa ɗari sai ta gane Allah ne mai yi Allah ne mai bayarwa shi ne mai hanawa shi ne mai rayawa shi ne mai matarwa shi ne mai motsa shi ne mai yin komai to da ka kai wannan duk duniya ka daina jin tsoron kuwa Allahu akbar
ba wanda ya isa ya ɗaga ba a wallahi Mm.
in ka kai gurin saboda ne a zuciyarka ka san ba wani bane ya tsaya da bindiga a gaban ka zai kashe ka to ka sani cewa wannan bindigar da take hannunsa da shi gaba ɗayansa bai isa ya motsa ban Allah bai motsa shi ba a'a
idan kuma ya motsa har ya harbe ka to Allah ne ya ba da dama shi ya motsa shi da haka da haka shi ne daga kadarnin kansa bai isa ya maka wani abu ba na'am
to da haka sai ya zama shi ba shi ne abin tsoro ba ka kallon sa Mm.
da haka da shugaba alaihi salatu wassalam shi ne shugaban wanda suke masu yaƙini shi ne shugaban su gaba ɗaya wata rana sai ya kwanta a a- a- a- a- a- a ƙarƙashin wata bishiya da ya kwanta alaihi salatu wassalam sai sahabbai da suka zaɓa masa wata bishiya wanda suke mai inuwa wannan bishiya tana da inuwa kawo daga tafiya da suka zaɓa mai suke nan cewa Allah ya kwanta alaihi salatu wassalam da takobinsa sai ya soke ta a jikin wannan bishiya sai ya kwanta ya yi bacci da ya bacci kawai sai wani kafiri ya zararo ya zararo ana ce mai gaurar da ya zo dama kuma duk gurin ba sahabbai sahabbai kowanne ya kama gurinsa ya je ya je ya kwanta shi ma da ya lallaɓo ya lallaɓo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanta kawai sai ya zare takobin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da ya zare yana zarewa ya buɗe ta daga cikin kubenta kawai ya ya- ya ɗa- ya ɗaga wa shugaba ita sallallahu alaihi wasallam yana zarewa sai annabi ya fara ya buɗe idan yana budewa sai ya gan shi gashi a tsaya ya tsaya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shugaba wai manyan da kuka nemi wa zai tsare ka ya hana ni abin da nake so in maka kafin ya faɗa haka sai da ya fara cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kafu ni wai sai da shugaba wai kana jin tsoro na ga takobi a hannuna kana tsoro na sai shugaba ya ce wa sala ba na tsoron ka ba ne mutum sai ce su wa zai wa zai hana in maka abin da zan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah Allah so uku a wata riwaya a wata riwaya ya ce Allah Allah yana faɗan haka kawai takobin na ya ta faɗi daga hannun shi wannan daurarsu din kawai ta daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam sai ta da hannunsa to abin da nake son ba da misali wato shi shugaba shi ne shugaban masu yaƙini idan yaƙinin bawa ya kai mutuƙa kamar yadda na faɗa to ba a jin tsoron kowa kowaye inda ake jin tsoron baɗacinsa komai baɗacinsa komai kuwarsa sai ka ji kai ba ka jin tsoronsa saboda me saboda ka tabbatar shi ba ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba ka kai kololiya a darajar yaƙini saboda haka wannan yaƙini kamar yadda muke faɗa wato shi ne ruhin zuciya ko ɗan uwa su san da akwai shi ‘yan uwa san su baye wannan suke nema shi yasa akan abin da suke kuma kokonto suke yi ba kawai za su fito su faɗi magana saboda sun san meye murkatta kuma sun san me suka nufa da magana saboda haka wannan karatun yaskinin nan shi ne karatun kashi da muke ga ibn qayyim yana faɗa kuma za a ji cewa irin misalan da ya kawo na masu yaskinin nan da abin da suke faɗa akan yaskini da Allah da suke da shi za a ji yadda al'amarin yake yadda abin zai kara fitowa mutane fili su gane cewa wasu ne kawai suka tsaye da ilimin addini aka ce tsaya iya guri kaza kawai saboda su ba su wuce gun ba to kowa ma kai ya wuce gun da Allah tsaya to haka bane ba kai ma ka zo a wuce da kai mana ya ce in ba za ka wuce ba kuma wanda suke so su wuce gurin ka tsari kai ne kai digiri sai ka ce da Allah wasu za su tafi masa sai ka ce da Allah ya tsaya iya nan ba ai an tafi digirin ka tsare su wani ya je ya masa digiri irin da biyu kai ma da kai masa in ana za ka tsaya kai tsaya amma kala wani ya tafi PhD kuma in ya tafi PhD nan komai abin ka sai ya gano abin da kai baka gano ba sai ya iya abin da kai baka iya ba to kai kana da ilimin musulunci fiqh kawai ka iya ka iya ahalari ka iya ishmawi ka iya ka kar ka koya wayannan ilimai na na fiqh ya za a yi sallah ya za a yi tsarki ya za a yi wayi iya wannan ka iya to akwai wanda shi kuma bayan ya iya wannan ya kuma tafi gaba ya iya ilimin da suke da alaka da imani yadda da Allah kuma ya iya su su ilimin aqida ilimin kalam da shawar ilimin da ya shafi zuciya ya ji ya iya su to kai sai ka ka tsaya iya nan to wani kuma bayan ya haɗa ilimin musulunci ya haɗa ilimin shi kuma ya tsallaka ilimin isabi na an ta'abu da Allah ka annaka shi ne ilimin yaqin shi ne ilimin kashi shi ne ilimin tasawuf shi ne ilimin ilhaji duk wannan shi ne wannan ilimin shi kuma ya tsallaka nan ya tafi ya je ya ko abin da yake ne to da ga ya zai ga to abin da kai ba gano ba zai san abin da kai baka sani ba zai iya abin da kai baka iya ba ko ba zai yi kai da naka ilimin ka auna shi ba kana da digiri ka ce za ka auna mai digiri na uku da wannan ilimin naka na digiri ka ce za ka karshe ya samu ta kwaɗi saboda shi da'irar ta wato ya ƙara buɗe da da'irar ta kai ko baka buɗe naka da'irar ba ya gano abin da kai baka gano ba da haka ka tsaya ka tambaye shi ka ji lamarin yake sannan ka auna da naka idan za zai aure don baka auna ba ko ka je inda yake sai ka je ka to ka fara da ka fara da shi dan nan ne zaka gane inda yake ne da inda bai yi ba kuma yadda za ka je can ba kuma ka dinga gane yadda al'amura su to da haka wannan ilimin ne kirin nan ilimin kasbi a shi muke ciki za mu zaka ta anan saboda wato ba mu hawo da wuri ba a wannan yi kuma na je maulidi na dawo to da haka ga dare yayi za mu takaita a ɗan tsawayoyi insha Allah na su za mu dora kan inda muka tsaya in Allah ya yarda.
Jama'a a gaskiya farko za mu roƙi mara abin sadauki za mu ƙara roƙansa mun ci masa lokaci yau gaskiya. laifin mu ne ba nasa ba ne gaskiya ne. To za mu kuma bude layi amma kowa zai kira ka make sure ka tsaya kan topic. a kun ga malam Abbas Sadauki gaskiya ina amfana da karatun sa da yake mana sosai ah, tare da mallumman mu ah, duk gaba da duk mallumman da ke karatu akan wannan shafi malam Abbas Sadauki yana iya kama abu daya ka duba tun da ya fara karatun nan kan ilimin yakin ne bai kara abu daya bai kara komi ba yana yi ne domin a aka fahimta ka gane ya faffasa maka ina gani duk almajirin da zai zama almajirin malam abbas sadauki in dai ya yi shi ina ko zuku ne wallahi ya yi karatu in dai kaga bai gane karatu wato wala Allah akwai kan da Allah dai ya nufa ne kaman an zana dai cikin lahul mahfuz ni balle balle balle ko na gani balle gaskiya amma har su mutane a lahul mahfuz ya wannan ba zai gane karatu ba saboda a gaske yana kwatar da hankalin shi ne kan abu daya sai ya farfasa maka ya faffasa maka ya nuna maka ya shiga maka ciki ya ɗauko bakinsa ya gaya maka kan da yake kiya kan da zaka fahimci kike kuma kan da ake ke kuma ya gwada maka magabata ya koma in ya kawo maka hadisin sa hadisin da ke support wannan abu, zai kawo maka akasarin wannan hadisi kuma zai ce maka ai ga wannan hadisi ko da yake ba yarda da shi ba ko da yake kaza ko da yake kaza duk kan da malam Abbas Sadauki yake karantar da mu a nan kenan Sheikh Muhammad Awal a kwana biyu kwana biyu dan wana musu hira da Allah ka kira ni mu samu mu hira yasa jama'a a layi na buɗe kaman kan da muka yi magana insha Allah kai da zaka kira a ka make sure cewa ka tsaya kan a topic insha Allah to ina ganin karatu malamin sadauki to ka wanga magana na riga na faɗa cewa in dai maka karatu wallahi zaka zo ka fahimci da saboda yawanci ba na buka da ne karatu ma sai kaga cewa in ka kira wallahi yawancin baka inkarin abin da yake fada in ka kira kana gani yawanci baka inkarin kan abin da malamin sadauki yake fada a yawanci jama'a sai ga an kawo wasu abu daban saboda malamin sadauki abin da yake karanto mana nan wallahi ka fahimta sai dai wala Allah tana inkarin bi ma'ana abin da yake amma abin da ya karanto dai yana ana fahimtar su wala Allah kai kuma kana da akasarin wannan shi yasa ina gani jama'a da yawa a nan yau mun fahimci kaman kan da ni ma na fahimci kenan saboda gaskiya a karatunsa na fahimce shi gaskiya na fahimce shi ko da yake za a iya samu wanda ke da bai fahimta kamar kan Malam Abbas yake karantuwa amma ya fahimci abin da yake karantuwa amma wala Allah yana da askarin haka shi yasa to jama'a tun da zai ina gani yau dai kamar iri na yi kowa shi mu bar malam ya mana addu'a bar malam ya mana ta'aliki ya sake mana addu'a insha to na As- to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Okay, mun lost kola. Kola za ka yi sake bugawa za mu baka minti biyu in ba haka ba. Shak sai ya mana addu'a saboda shak da kansa ya nuna akwai gajiya a jikinsa ya fito maulidi. Sa'annan kuma karatun da ya muna nan wallahi kowa zai ga ya kwantar da hankalinsa ne sosai. Ya shiga mana ciki sosai ya yi mana karatun nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
assalamu alaikum wa alaika salam wa ta'ala wa barakatuh kola ya sunan karga naki kira
barka da barka kai
fatan kuna lafiya kuna cikin lafiya lafiya kalau ya sunan karga naki kira
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Eh, ya sunan karga naki kira
ina kira da lafiya ina ina jinjina muku ina kira ku masha Allah muna amsawa muna amsawa malam inshallah na na isa Ibrahim daga To.
cikin lafiya malam Isa Ibrahim ah, muna amsawa
sana isa Ibrahim daga kasar Libya to malam Hussein Ibrahim shak yana amsawa to jaran na tocin ka malam Hussein assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh bawan Allah ya sunan ka daga nake kira to bari mu aje ka nace tunda ba yau akwai gajiya don Allah ah, mu bar shi yayi mana addu'a kenan mu bar shi yayi mana ta'aliki yayi mana addu'a to bismillah ya Masha Allah. So alhamdulillah kamar yadda ko yake faɗa. ah, eh sai ko ko za mu Ah.
ya sake ba mu dama ya kuri sai jama'an na kira Na bismillah. Bismillah.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaika assalam kola ya sunan ka daga nake kira
Sunana Alhaji Malam Jijiyar ina kira daga nan Kano.
Malam Alhaji Malam Jijiyar kana tare da Shak uh, Abbas Sadauki akan wannan layi. Sadaukin faida.
Ke Malam Abbas Allah ya kara girma da ɗaukaka da irin Masha Allah yana An ya rabbi.
dama bugu bugu Allahumma.
wani yi godiya karatu ya yi alhamdulillah sarki zaki na'am na'am Allah.
Allah ya saka Allah ya saka da alheri masha Allah mun gode Amin.
mun gode.
suna jin daɗi Allah ya saka da alheri Allah ya kara ɗaukaka Amin abu bawan Allah mun gode mun gode Allah ya saka maka da alheri. mun gode mun gode. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Assalamu alaikum Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nake kira.
hello
Ya sunan ka daga nake kira. As- to yanzu don Allah yanzu tunda dai haka ne kuma kuma shi gaba da muna sayar da shi muna shigowa cikin magana shi sai ya mana taliki sai ya mana addu'a bismillah sai Na'am. Kamar yadda muke faɗa, ‘yan uwa su gaba da bibiyan mu a hankali a hankali, wanda ya- wanda gaskiya za mu dinga ƙoƙarin eh, kwatantawa gwargwadon abin da Allah ya hore mana.
na'am eh, to kan wayannan matsala da muka dauko muna tattaunawa so muke mu ta- mu warware wato mu warware ta gaba daya amma ba zai yi a shiga gida ta ta sama ba sai dai a biyo ta kofa shi yasa muke biyowa ta kofa muna nan tafi kamar yadda ɗan uwa suka sani kar su manta ta dukkin namu yadda muka ce jawahiri ma'ani a mahangar wahabiyawa na faɗa eh, za mu yi magana shehu tijjani shehu tijjani abu biyu za mu tattauna a kansa na farko shine waɗannan sharuɗa guda goma sha ɗaya mun wanda mun yi guda takwas a ciki za mu ƙara su sha ɗaya muna kammala sha ɗaya nan za mu zo mu tarihin rubuwar shehu tijjani tarihi a yi waye shi tashi ya yi karatu ya yi abubuwa gaskiya muna bukatar muna haka ƙara na'am yau za mu tarihin shehu tijjani muna ƙara su sha ɗaya nan za mu shiga tarihin shehu tijjani kuma tarihin shehu tijjani na da anhu za mu ba za mu ittifaqi da littafan ɗariƙa ba misali a ce wai la ɗalibin ɗariƙa ya ya shi za za mu ɗauko waɗanda ba ɗan ɗariƙar tijaniya ba za mu ɗauko littafan su wanda magana shehu tijani mu ji abin da suka faɗa dangane da shehu tijani da wanda ba ɗan ɗariƙa ba wanda suke zamani da shi da suka zo a bayansa za mu faɗa sannan wannan gaba ta ɗaya kenan ta wannan karatu namu mai dogon zango in muka yi wannan mun yi gaba ɗaya kenan a cikin gaba guda uku na'am gaba ta biyu kuma Hmm.
jawahir ma'ani da shewa al'arabi jawahir ma'ani da shewa al'arabi shine gaba ta biyu jawabin ma'ani da Za- shehu ali arabi bi ma'ana ba shehu tijjani ba
Yau. yawwa mun gama da shehu tijjani mun yi wannan sharaɗai na su sha ɗaya mun yi cikin sa to mun gama to sai mu zo iya jawahir ma'ani da kuma shewa al'arabi tarihin shewa al'arabi sannan sai mu ɗauko jawahir ma'ani na'am jawahir ma'ani din nan shi ne muka zo a wannan ne muka yi maganan ah, ya aka tattara jawahirul ma'ani ya aka fara kona shi ya aka dawo da shi ya aka yi kwafis daban daban daban daban wanda sabani ne yake tsakanin wannan kwafis din da wannan kwafis din wato ah, kwafi kaza ga akwai abu kaza a ciki ba- amma a kwafi na daya babu amma a kwafi na uku can akwai kaza a kwafi na kaza babu har da kwafin shehu ibrahim radiyallahu anhu wannan kwafi zai sun kai kusan goma sha ɗaya za mu zo kowane kwafi mu ce ga shi ga yadda yake ga inda yake ga kaza kaza kaza wannan kenan ah to in muka yi wannan to mun gama da gaba da biyu gaba da wadda ita ce wahabiyawa suwaye wahabiyawa kuma yaya suke tunda mun ce a hangar wahabiyawa yaya suke hangen amura ba da wayin ma'ani kadai ba ba da wayin ma'ani ba gaba ɗaya addini ma yaya suke hangen sa ya suke hangen mutane ya suke hangen maluma ba kadai sun su jana ba radiyallahu anhu sauran maluma da musulunci ya suke hangen matsalolin addinin hali ya suke hangen su to wannan shine gaba ta uku wanda idan muka yi wannan to mun gama da wannan karatun misali to sai kuma mu ga me za mu ɗauko ko kuma me za mu kuma maimaitawa wanda muke da buƙatar maimaita akwai ko ba haka ba sai mu ga to me kuma za mu ɗauko wanda za mu zo mu kuma yin fashin baki a kan to da haka yan uwa su gaba da bin ba hankali abin da muke so mu yi kenan in Allah tabaraka wa ta'ala ya ara mana lokaci da lafiya da dama insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi wannan abubuwan da muka faɗa da izinin sa a cikin wannan peji da sarki yaki albarka da tafi Allah mu ga Allah ya tuce mu insha Allah ya mulana insha Allah ya mulana to mun gode ya mulana sai mana addu'a kenan
to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tawfiki dukkan masu kawo bukatun su a cikin wannan karatu namu da sauran karatuttuka da yan wasu gabatarwa akwai masu kawo yawan kawo bukatun su to muna kanin kafa da wato annabi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ya biya bukatun mu ya biya nasu bukatun akwai wani dan uwa na su da yake cikin damuwa muna roƙon Allah ya fidda shi daga wannan damuwa da ke ciki wani daga toki kenan sun ci to da haka akwai kuma yan uwa wanda suke katsina zamfara da sauran garuruwan da ake wannan bandit din da suke wannan abubuwa to suna yawan cewa wannan page kowane karatu aka yi suna da sawa da su kowane karatu aka yi a dinga sa su a addu'a to muna sa su a addu'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo musu aminci ya canza bigiran ko ya kawo aminci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan garuruwan musulmi baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda muna kuma addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ji magabatan mu ya gafarta musu wanda suka rubuwa sai kuma Allah ya sa mu wani da lafiya Allah ya sa mu fita da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan peji Allah kara masa albarka ne rike mai kula da peji da yaki amin shi albarka Allah amin shi da dafa masa ya ji albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya albarka cikin sa iyalinsa da dukkan masu taimaka kan wannan aiki ga gagari sannan muna addu'a su kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon fita albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahu ta'ala sayyidina Muhammad bin Fatih bin Umul wal Khatib bin Mashamar ناصر الحق بالحق العادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تجري وجدال القدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
mun gode shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode to jama'a ah, alhamdulillah mun tashi wannan karatu na yau Allah ya kai mu gobe kuma za mu taho da mu ci gaba da karatu ah, annabin mu daban yake karatu mai tashi annabin mu daban yake insha Allah za mu ci gaba da wannan insha Allah to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh